أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد يوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau muna alhamis nawa ga watan musulunci biyu ga watan biyar ko hijira shekara 1445 ya dace da nawa ga wata sha shida ga watan sha ɗaya miladiya shekara 2023 za mu tashi a aya ta goma a cikin tafsirin suratul ahqaf fadin Allah subhanahu wata'ala قل أرأيتم إن كان من عند الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
Allah yana magana ne game da mashirkai waɗanda suka yi zamani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ma wasu mashirkan da suke da aƙida irin tasu ko da ba a wancan zamanin ba wato duk mutumin da yake da inkari na wahayin da Allah ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana da inkari yana ganin ba gaskiya ba ne to shi ne Allah ke warware shubihohin da suke saka ma mabiyarsu wanda wannan da yake sa su rudu wasu mutane da ba su yi karatu ba su hana su karatu kuma su sa musu kyama ta addinin musulunci da kyama ta alkur'ani da kyama ta ganin girman Allah amma kuma su a lokaci guda sai kuma sai gayyata su wajen girmama nasu ra'ayin da kuma kyamatar da su saba ma ra'ayinsu su waɗannan mutane Allah subhanahu wata'ala ce kul ka faɗa ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam li haula il mushrikina al kafirina bil qur'an ga ka gaya ma waɗannan mutanen da suke mushrikai waɗanda suka kafirce ma alƙur'ani suka ce ba su yarda ba ai kai ne ka ƙirƙire shi kamar da muka faɗa a wancan sati sun yi ta zingina shi da cewa a saƙirul awwali na ta tabaha a'a ai ba ma wannan ba wasu mutane suke gaya mai a'a ya ji ne ana faɗa da irin waɗannan dai surutai waɗanda ba su da dalili ara aitum ku ba mu labari in kana hada alquran idan wannan alqur'anin ya kasance min indillahi gaskiya ne daga Allah yake ba kamar yadda ku kuke faɗa ba cewa manzon Allah ne ya kage shi ko wasu mutane ne suka kage ya suka gaya manzon Allah idan gaskiya ne daga Allah yake magana da kuka faɗa ƙarya ce wa kafartin bihi ku kuma ga ku kun kafirce ma ƙwar'ani kun ce ba magana Allah ba ne kuma sai ya tabbata maganar Allah ne. To ma zannukun menene zatanku me dan mahadin annallaha sani'un bikum me kuke tsammanin Allah zai yi ma wanda ya mai aike ya ƙaryata ma'aikin ya ƙaryata saƙon ya ƙaryata Allah tunda da kun yarda akwai Allah to kun yarda amma ba Allah bane ya aiko annabi Muhammad a faɗa to idan ya tabbata Allah ne ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda ku kuke faɗa ba menene tsammanin ku to Allah zai yi da wanda ya ƙaryata shi wanda ya raina zaɓin Allah me tunaninka akan shi domin man da annabawa zabansa Allah yi idan Allah bai yarda da gaskiyarsu ba bai zabansu idan Allah bai yarda amanarsu ba bai zabansu idan Allah bai yarda ba tsararru ne ma'asumai ne bai zabansu to Allah ya zaba ya tace ya darge ya ce wane shine amintacce na kai kuma sai ka ce a'a shine mafi ha'inci ma a duniya duk abin da ya faɗa ƙarya ne to me kake zato tsakankaninka da Allah zai faru akwai alama ta alheri malaki ta in kana hadal kitab idan ya kasance wannan littafi allazi ji'tukum bihi wanda nazo muku da shi kada an zadahu alayya wanda Allah ya sabkar mini shi gare ni in ji manzon Allah li uballigukumuhu domin ni in isan muku da karatun shi in karanta muku in isan muku da sakon Allah wa qad kafartum bihi ku kuma tabbas kafin ma ku ji kafin ma a muku bayani kun ƙaryata tun ba a ma karanta ba kun rigai kun yanke hukuncin ba za ku yarda ba tun ba ku ji me ke saƙon yake ɗauke da shi ba me gaskiya me ba gaskiya ba a'a da gaskiyar da ba gaskiyar ba duk kun tattara ta kun yi watsi da ita wa kadatuhum kuma ko ƙaryata shi alqur'ani ku wannan shine ɗabi'a ba a karanta muku alqur'ani ba ku ba karanta ba me karatu bai karanta ba ka saurara amma kuka ƙaryata kuka ce kai ƙarya ne wa shahida shahidin min bani isra'ila haƙiƙa akwai wani mai shaida daga cikin banu isra'ila yayi shaida ala mislihi irin kwatankwacin abinda qur'ani ya faɗa to a cikin banu isra'ila malaman da kun yarda a cikin su akwai annabawa domin wanda suke ƙaryata annabtar manzon Allah to kuma sun yarda annabi Musa annabi ne kuma sun yarda annabi Ibrahim annabin Allah ne kuma Allah ne ya zaɓe shi kuma babu kaman annabi Ibrahim sun yarda annabi Ishaq annabi Isma'il wannan annabawa ne amma ba su yarda da shi mandan Allah ba a matsayin annabi akwai zalunci a nan ko babu to shikenan cikin banu Isra'ilan da kuka yarda akwai annabawa a cikin su littattafan da suke karantawa wanda suka ya kirarin daga annabawa suke kuma kuka yarda to masana wannan littafin da shi littafin sun yi shaidu akan kwatankwacin yadda alkur'ani ya faɗa na ba abin bauta da gaskiya sai Allah sannan Allah zai aiko annabin ƙarshe sun ba da shaida akan haka faƙa da haƙiƙa shi ko malaman bani isra'ila ko littattafan bani isra'ila sun shaida bi sidiqihi da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ko gaskiyar qur'ani wasihatihi da ingancin shi su ba su gaskanta haka al-kutubul muqaddama al-munazzilatu ala al-anbiya alaihi wassalatu wassalam littattafan da suka gabata irin su at-taura injila su bi ibrahima wanda Allah ya sabkar da su akan annabawan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare su ƙablitin kafin li'insu kuma su waɗanda littafan sun yi bishara sun ba da labari bi musulma aka bara hadar ƙur'ani bi da makwatankwacin irin abin da ƙur'ani ya ba da labari su ma sun faɗa haka su gaskiya ne amma na ƙur'ani ne ba gaskiya ba da Allah akwai hankali cikin maganan nan su gaskiya ne amma shi ƙur'ani shi ne ba gaskiya ba an gani annabi ibrahim ya yi faɗa da mahaifan shi da ‘yan garinsu sun ɓata menene ya ga masu ba kasuwa bace aka yi ya ci gyarin wani ko ci dukiyar wani ba wani bane ya saki aure ya auri matar haushi ya kama su a'a Allah ya ce a daina bauta ma gumaka suka ce ba za su daina ba ya ce baya kaunar su su ma suka ce ba sa kaunar wanda baya kaunar gunki har abin ta kai su da kowa yana son ya kashe kowa har ma suka yanke hukuncin a kashe shi ashe kyamar gunki da kyamar bautar wani Allah wanda ba Allah ba wannan aƙida ce ta annabawan Allah to ya aka yi annabi Muhammad ya zo da kyamar gunki ku kuma kuka ce naku gunkin tsarkakakku ne na zamanin annabi Ibrahim ne ba tsarkakku ba a'a naku kuma kan in an bi su ba matsala amma na zamanin annabi Nuhu su suna da matsala lalle mabiya annabi Nuhu ko mutanen annabi Nuhu da aka kira su kasta bauta ma gunki suka bauta ma gunki Allah ya musu azaba amma ku in kun bauta ma gunki gunkin ku yana da tsarki waye ya ba ku shaida tsarkin gunkin wanda yace wanken gunkin na zamanin Annabi Nuhu bi shi kafirci ne shine yace bautar gumakan yau kafirci ne to ina wani sako kuma da yazo daga Allah wanda yace a da haramun ne a yau halaka ne babu eh to da Allah in ba tsaurin kai ba da kafirci ina wata hujja za ta nuna haka fa amana sai yayi imani ai hadal ladhi shahida bi sidqihi wannan bawan Allah da ya shega da gaskiya alqur'ani min bani isra'ila cikin malaman bani isra'ila li ma'rifatihi saboda sani da yayi ma addinin musulunci da kalmar tauhidi gaskiya ce da abinda manzon Allah bai shi gaskiya ne yana da masaniya bi haqiqatihi da haqiqanin alqur'ani wastakbartum bi ku kuma istakbartum sai ku yi girman kai antum ku mutanen zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an ittiba'ihi game da bin annabi su da Allah ya aiko annabin Musa sun yarda annabin Allah ne Rasulullahi littafin da ya zo da shi daga Allah ne ku da aka aiko annabi cikin kwace a annaku littafin ba maganar Allah bace a sadin awwali na tabahaci kuka ce annabin ku ba a aiko shi ba shi ya aiko kanshi alhalin irin abin da Musa ya faɗa shi ya faɗa kuma malaman banu Isra'ila masu imani cikin Yahud da Nasara masu gaskiyarsu ba azzalumai da mayaudaransu ba sun gaskanta eh wannan mandan Allah haka yake a cikin attaura dama akwai labarin shi shine annabi wanda bai faɗi haka ba sai azzalimi dan duniya mai san a ci duniya wanda baya nihin lahira shi yayi ilimi ne dan ya samu dukiya ya samu duniya ya more to shine baya shaida gaskiya amma an samu manya-manyan mutane masu albarka sai shaida a haka ai hada shahidu wannan mai shaidu bainahu bayyanahu kai ya bayyana ko ya shaida shi ta bayyana wato ya bayyana cewa wannan littafi na Allah gaskiya ne wa kafartum antu amma ku waɗannan mutane ku kun kafirta bi nabiyikum da annabinku shi ya shaida annabin shi bi nabihi annabin shi gaskiya ne wa kitabihi da littafin annabin shi gaskiya ne wa kafartum antum bi nabiyikum ku kuma kafirce ma annabin ku wa kitabikum wa kafirce ma littafin ku da Allah ne matsayin ku kuma kun san cewa abin da kuke kafirci ne ko shaidar haƙiƙa ba ta maƙaryata ba ta bayyana wanda duk bai yi imani da annabi Muhammad ba rishin ganewa ba ce girman kai ne dukin Allah Allah sa mu gane Allah ce inna Allah la yahdi qaumal zalimin lalle Allah tabaraka wa ta'ala baya shiryar da mutanen nan azzalumai wanda suka zalunci kansu da shirka soyayyarsu da bautar wani ba Allah ba ta musu tasirin da habbasu ma sauraron maganar Allah har ba sa son ma mai yin maganar akan ita Allah da bauta suna ganin ma ya cancanci a kashe shi a kore shi to waɗannan su ne azzalumai Allah ba zai shirye da su ba mala ya ce wa hada shahid wannan mai shaidu da aka ce ismul jins suna ne na jinsi ba wani mutum bane kwaya ɗaya tallantan ya ummi yana gamewa da abdullahi ibn salam radiyallahu anhu wa gairihi da wani shi ma'ana abdullahi bin salam ba wai shi kadai bane wannan aya take nufi a'a duk wani malami cikin banu isra'ila da yake da karatu na gaskiya ya karanta at-taura karatu na imani na aiki dole zai yi imani da annabi muhammad ko a yau ne duk wani malami cikin nasara inda ya karanta injila ta gaskiya kuma ya mata karatu don ya bautawa Allah ya samu aljanna ba wai kawai don ya ci duniya ba to zai yi imani da annabi Muhammad ya zama musulmi kaga ashe aya tana magana akan gaba daya ba iya wani jinsi ba saboda Allah ya gaya mana irin wannan shaida ta malaman baya yace yake cewa wa idza tutla alaihim aya alaihim idan ana karanta musu ayoyin mu a gare su qalu yace amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina mu mun yi imani da wannan alqur'anin gaskiya ne daga Allah mahaliccin mu inna kunna min qablihi muslimin mu kafin ma zuwan alqur'ani daman musulmi ne addinin mu ya zo da irin wannan addinin da alqur'ani ya zo da shi dan haka nan mun yi istimurari mun yi tazarci wajen imani ba za mu koma rika cewa ba Allah yana da ɗa bayan Isa ya ce Allah bai da ɗa ba za mu rika cewa ba Allah uku ne bayan Isa alaihi salam ya ce mana Allah ɗaya ne ba za mu cewa ba Allah kaza ne bayan annabi Musa ya yaƙi masu bautar gumaka ya yaƙi masu bautar masu bautar wurin Allah ba za mu kunyata da ƙaryata annabawan mu ba mun miƙa wuya ga abin da suka zo da shi to tun da shi ma wannan manzan ya zo da irin abin da suka zo da shi na tauhidi da ingantacce shari'a mun yi tazarce mun shiga kaga wani sune masu imani na ne na hakika Allah ya ce innal ladina utul ilma min qablihi lalle waɗanda suke da ma'abuta ilimi kafin zuwan alqur'ani idza yutla alaihim idan ana karanta musu ayoyin alqur'ani يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ذاك لا تاركي يا تبتا ga Allah yayi alƙawarin zai aiko littafin ƙarshe da annabin ƙarshe gashi Allah ya cika alƙawari lalle haƙiƙa alƙawarin ubangiji abin cikawa ne gashi ya cika ya aiko domin daga sauraron alƙur'ani sai su gane wannan gaskiya shine abin da annabinsu Isa ya ba su bishara shine abin da annabinsu Musa ya ba su bishara shine abinda zakariya ya sanar da su shine abinda yahaya ya sanar da su shine abinda duk annabawan Allah na banu Isra'ila suka yi albishir da mutanensu ko muna nan ko ba ma nan akwai annabi da zai zo na ƙarshe sunan shi Ahmad sunan shi Muhammadu za a aihe shi a wani gari mai yawan duwatsu za a yi hijira ya koma wani gari mai yawan dabinnai za a yi yaƙi da zalunci za a yi yaƙi da ta'addanci za a yi yaƙi da cin amana za a yi ƙyamaci kafirci za a mai da duniya kan tafarkin Allah ne ƙyaƙƙe adalci shi ku idan ya zo ku yi imani da shi ko mu in ya tarda mu za mu yi saranda gare shi shi ne babban mu an gane ko shi ne babban mu shi annabi muhammad shi ne shugaban annabawa da annabin da inda za a tado annabawa gaba ɗaya a ce suna da rai mandan Allah ya zo to za su kwaɗe ne cikin sahabbai su zama sahabban annabi ba wai su rinka yin wa'azi su ma a matsayinsu na annabawa domin duk abin da za su faɗa na annabi ya faɗa ya faɗa a game da nasu kuma abin da annabi zai faɗa su babu shi a cikin nasu kun fahimta shi yasa annabi shine ƙarshen annabta kuma shine cikakken annabin da babu wani annabin da ya kai shi shine annabin gaba ɗaya kuma shine annabin har abada sauran annabawan wasu ƙasashe ne da wasu ƙabilu shi kuma na duniya ne sauran annabawan na iya wani shekaru ne kafin wani ya zo manda ɗin shi ta tsaya mandawa na ta hau to shi annabi shi ne mai mandar ƙarshe daga shi ba a maganan manda sai dai duniya in mandanta ta tashi in aka tahi lahirar ma kuma shi ne annabi shi ne dai jagoran annabawan bin shi ne dai shiga aljanna yadda a nan duniya yake gaba to a can ma lahira shi ne gaba a shiga aljannan ma shi ne gaba duk da ake ƙarya wani ja gaba shi ne gaba ai annabi shi ne ja gaba dan wannan ja gabar da ake da shi da baya jayo ma da tahi eh kwarai dan da ya ja gabar dan na mutane raɗin wallahi ya jayo baya tahi amma gaskiyar ja gaban duniya da lahira to annabi Muhammad shi yasa bin shi shine tsira kin shi shine hallaka saba mishi shine zama dan wuta mishi biyayya shine zama dan aljanna kai jama'a wa yake son shiga aljanna wa yake son ya shiga aljanna din mai son shiga aljanna ce Allahu akbar wallahi annabi ya ba mu certificate gangariya ba na ƙarya ba ba na ciwa-ciwa ba ya ba mu dalili na shiga aljanna ya ce kullukum yadkhuluna aljannata illa man aba dukanku duka gaba daya yan aljanna ne kuna ma cikin aljanna sai in mutum da kanshi ya kyamaci aljanna ya ce ban bukata in kaga baka shiga aljanna ba kai ne da kanka kace ba ni bukata Allah rahaman nan taka ba na son ta ni azaban nake so aka ce a'a wani yanzu ka san azaba kace na so wani diba dai kai shawara dan zaman duniya da ake baka shawara ce ake so kai i shawara dai ka kalli yaya azaba ta ba ba ba ta da dadi ba kace a'a ni Allah na hisanta a'a wani je ka dai kai nazari aka kara maka yan shekaru har lokacin ka ya kare aka jira ka kace ka a kana matsayin ka na da kai ka hisan azabar baka san aljanna to ka zan ko wannan abin mamaki ne a ce ga mutum za a mishi ni'ima ce bai so ko shi yasa sahabbai suka tambaya suka ce wa man ya abaya waye zai kiya shiga aljanna da gangan yace ban san aljanna sai manzo Allah ce haka nan ne akwai mai ki akwai mai so yace man aqa'an dakhala aljanna wanda ya mini biyayya ya yi saranda ya miƙa kan shi gani gare ni abinda na ce a yi a yi abinda na ce a bari a bari ya ga abinda na ki ya so abin da na so ya girmama abin da na girmama ya aikata abin da na aikata ya tsaya iya yadda na koya mushi ya gamsu da abin da na zo da shi ya ishe shi ibada dan aljanna ne wa mana asani wanda ya saba mini ya raka kama kame yana yaya yayi yana lalibe lalibe ya je can ya kana zo ya je can ya tattaro ya je can ya wannan ya ga abin da na zo da shi bai ishe shi ba to kaman alama ce yana gaya maka da harshen halin shi ni ko ban da san aljanna wannan aikin da yake alke shine kyamar aljanna domin yana cire kan shi daga yan aljanna Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ke cewa وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qala alladhina kafaru waɗanda suke kafirai he suka ci anil mu'minina bil qur'ani ga wanda suka yi imani da alqur'ani bayan wannan bayanin da aka yi na wannan aya ta baya an gaya musu dai qur'an nan da gaskiya daga Allah ne to wanda dai ba su yi ba imani da alkur'ani sai suka gaya ma wanda ma suka yi imani ma'ana suna so su jayo wanda suka yi imanin ma daga imanin su sake yin dikamfin din su zuwa kafirci su maida su zuwa kafirci sai suka ce musu kai ku saurara da Allah ku shi kuna ta wani magana alkur'ani wane ne kaza kaza kaza law kana hadha alqur'ani khairan da wannan alqur'ani abin da yake cikin shi ya kumsa na addinin musulunci na tauhidi da ƙin gumaka da shi ne tacaccen alherin da zai tsama ma mutane tsira duniya da lahira bai yiwa a samu mutane wayayyu kamar mu masu hangen nesa masana ilimin tsaro masana ilimin tattalin arziki masana ilimin ɗabi'ar ɗan adam masana ilimin kimiyyar siyasa, masana ilimin shari'a, masana ilimin lo, masana ilimin wannan ɗin rayuwar ɗan adam, masana ilimin noma, masana ilimin kaza suka ta nuna ilimin muka wanda su suka tara su. Tun mu tara wannan abubuwan wanda da shi ne duniya take tahiya in babu ilimin duniya ba ta tahi ba. Mu ba mu hangi wannan abin a matsayin alheri ba mun gagara mu gane. Sai ku ba 'yan boko ba ne firamare ma mafi yawan kukui ba wanda ma ya firamare tun a turwazim aka kore shi bai san babu ribi in ma ka samun bakin kalize wanda ma ya wuce nisan spin na ba wani bai wuce ba turai ya wuta ya karar ya shaku da duniya bai rike kuɗi ba bai rike manyan mukamai ba a majalisar ɗinkin duniya wanda aka fafata da shi da matsayi kasashen singapore ya zagaya ya je malaysia ya zagaya amerika aka fafata da shi a duniya ya waye kawai gidadawa kuna nan ƙauyukan daga gonakanku sai kan tuttukan wai ku ne rigar kirki ba ku wadace ku ba abincin kirki bai wadace ku ba mota hawa ba ta wadace ku ba takalmin kuma ba mai tsada ba ne komanku na talakawa ne ruwan sha mu wanda muke zuba ma jardan dinmu shi ne kuke sha mu kowanka ba ma yi da shi don muna shakka yana da wata matsala mu da muke da irin wannan cikakken nazari da ilimi akwai wani abin da zai zo a wannan duniyar mu gagara fahimta shi waɗannan gidajen ku gani wani awo ne na hankali ba na shari'a ba ko kuma ko kai ne in ka auna da hankali so on rabin su gane ba kadiba irin general-general na soja kadiba irin jami'an mai tsinkin duniya kadiba irin su wannan wannan waye shugaba badin na amerika kadiba irin su firaministan ingila kadiba irin su macaron kadiba irin su vladimir putin kadiba irin su irin su kadiba manyan intelligent ƙwararrun 'yan sanda ƙwararrun intelligent na sojoji ka duba ƙwararrun likitoci ka duba ƙwararrun lauyoyi profesoshi ga abubuwa amma ba su fahimta ba sai a samu wani mutum kawai daga ƙauyen turmini a'a ko daga wajen walalewa ko daga wajen dogo ko kanta ko durin ko bandi ko maraɗi shi ya gane iya kuma abin da ya iya saidawa kawai ya kasa shinkafa ya ci riba ko motocin girgiyar ya haya su kama shi kudi iya wannan ya iya amma duk waɗancan masana ba su fahimta ba suka ce inda gaskiya ne alkur'ani ma sabakuna ilai bai yiwa ku rigaye mu fahimta shi mu ne cancanta mu fahimci shi kun ga daman ita duniya kullum kafiri yana auna duniya ne da lahira shi kuma da duniya da lahira kishi juna ne da abin da yake a duniya to ba irin shi bane a lahira wallahi ba dai bane ko kai idan da kake lahira ba kalan yadda kake duniya kake ba shi yasa in zaka shiga wuta ba yadda aka san ka a da maganar zaka shiga wuta ba sai an yi maka tili kayi kiba jibigege jibigege ka ka in ka kwanta za ta iya rihe garin malam ta rihe mara amfan kanka ka ta da kai da turmini ƙawahuwanka suna murya don a ji daɗin da kakka kaga ba irin mutumin da muka sani bai in wannan ne kaga duk da magana ta maka gidanka ya haƙari da magana kenan da duk da magana ba ta kai ɗakin mutum ne ba da Allah irin wannan mutumin shine a lahira a duniya shine to haka in ɗan aljanna ne ma za a maka kyau ba iri yadda kake a duniya ba kaga ba a kashi a aljanna kai kuma anan kashi kake ba a mura a aljanna nan kuma mura ake ba a bawali hutsari a aljanna nan kuma yi kake ba a cin abinci dan yunwa sai dai dan kawai sha'awa sannan ba a rishin lahiya a aljanna duk wani abu da ka sani babu matsala a aljanna sannan kowane ƙato za a auna shi ɗaya biyu uku sai an yi tsawo talatin shi ne tsawon ƙato ɗan aljanna kuma da 'yan mata ɗari nashi ne babu lokacin kanti ko sallah ko na duk yadda yake so dala na aljanna shi ne iri na duniya kai ne dai ka shiga aljanna amma kai ne kalaka ne na duniya yanzu na ji aka kai ka aljanna yanzu take da kayan zaƙi da wannan kai da kake da yawan tumbin da yake gajiya kai kake da irin wannan duburan mai yawan zawo hanjin wannan irin naka ka ci wani abu aljanna ka kumbure ka karai a ka ci wani abu aljanna ka yi kiba kitse ya maka yawa da irin wannan zuciya ta duniya yau likitoci zan yi ai an kama kai likita kenan shi sanya duk abin da ka sani na lahira ba iri ne da duniya duk wanda ya auna lahira da duniya to yayi awan banda shi yasa Allah yake cewa kafirai ya alamu na zahiran min alhayati dunya ظاهرا من الحياة الدنيا hum anil akhirah وهم عن الآخرة هم غافلون ya alamu na suna masu sani zahiran min alhayati dunya duk abin da yake na du- rayuwar duniya ne musamman ilimin kiwon lafiya ne ilimin hada magunguna ne ilimin kire-kire ne ilimin technology ne na yin kwamfutoci da makamai ilimin kaza ne wannan duk sun san shi da abu ne wanda iya duniya yake aiki kuma shi ma zai kare duniya ta kare wasan kwaikwayo ne amma wahum anil akhirati hum gafilu su game da lahira sun gafala ashe kaga kafiri game da lahira bai gane ba wannan shi ya sanya sai ka ga Allah ya maka kamdakatar kana talaka kai ka fahimci addini ga wani wayayye amma a addini sakarai a addini a ce ɗan ƙauye amma a duniyance ya fi kowa iya wadatata wani shi yasa kullum ake samun takin saƙa tsakankanin masu addini da marasa addini kuma haka Allah ya ce wa kazalika fatanna ba'duhum bi ba'din haka muka jarrabi sashen mutane da sashe liya ƙulu don waɗanda suka gansu da ni'imar mulki da dukiya da sauransu su ce a ha'ula'i yanzu waɗancan talakawa gidadawa da suke yawon ƙasa mutsiyata mayin wata mannallahu alaina mannallahu alaihim su ne Allah ya musu baiwa ta hankalin gane wani abu na alheri mutum yawan ba mu gane ba min bainina wai tsakankaninmu ya ta'ajjabu na suna mamakin kaifa ihtada haula'i ta za a ce waɗannan sun zama shiryayyu duna na ba mu ba mu ba mu mane shiryayyu ku ku zama shiryayyu yace bayyiwa suka ce bayyiwa haka laukana khairan idan da wannan alqur'anin alkhairi ne musuluncin nan alkhairi ne ma sabaquna ilahi bayyiwa ku ku gabace mu ku fahimce mu ku fahimce shi mu ba fahimta ba abin da ya sa kawai ga mu mun ƙibin shi ilimin mu ya gwada mana lalle lalle ba alheri ba da Allah wannan ilimin ilimi ne wai ba da irin wannan ilimin bane yan duniya suke gwada abubuwa tsakanin ku da Allah duk duniyan masu ilimi sun yarda cewa yanzu karnin wannan da muke ciki wannan shekaru ɗarin da muke ciki an amince cewa shekara ce ta wayewa haka ne tsakaninku da Allah ko ni kaɗai na fahimta ka data ake mulnar zansan kanta lokacin ana cikin jahiliya ana duhun kai yauwa ana cikin haske ko ba haka bane fahimtar mu to na rantsi da Allah dimbe wani fahimtar mahaukaci ke ya sake koma ba kuma ba a gidan mahaukasan a gidan mahaukata ba a baka maganin wani hauka sai ka sake ilimi kuma billahi dimbe wannan ilimin jahiliya jahili ne jahilce karantu tsakaninka da Allah iyayenmu lokacin da bature ya zuwa da bindigar ine ko a kashe ka a kashe goma a kama ishirin ko a kama biyar wanda ake kashe wasu yi wanda ake kamawa yawa waɗannan tilas a tilas ta musu yi abin amma waɗannan da aka kashe ‘yan uwansu a ransu sun yarda wannan mutumin ɗan iska ne abin da ya zo da shi ba alheri ba ne kai kuma a yau ba kashe ka ba kai ba tilasta maka bai bayani kawai akai a BBC sai ka ce ka fahimci in ba demokuraɗiyya ba duk duniya ba yadda za a yi ai arziki ba yadda za a yi musami kiwon lafiya ilimin mu ya inganta ba wane ne ya gaya maka haka da Allah ga ka mini dalili na ilimi da ya nuna demokuraɗiyya tana kawo alheri a duniya in ma tana kawa ba kai take kama ba su turawan da suka sa a demokuraɗiyya su take ma amfani ba mu ba na biyu su shugabannin da aka danna musu ƙuri'a aka ɗora su to su demokuraɗiyya take amfana amma kai ɗan ƙasa da aka maka ƙarya kiwon lahiya billahi ladi ƙarya ne babu kiwon lahiya sai dai ka kiwon lahiyan ya koma na kuɗi ka saya jari hujja da man suka ce in kana da jari ka rayu in ba ka da jari in ka mutu ma ba matsala ba ne daman shi ne hujja kaga ba ilimi ba ne hujja ba hankali ba ne hujja ba adalci ba ne hujja ba ɗan adam ba ne hujja jari ne hujja mai kuɗi ko kare ne shi yasa a Amerika kare ya taba yin mayor yayi takara aka yi primary election da shi da mutane karen ya kada su kuma karen ya zama mayor za a gani a turai akwai kare da yake gada mutum ɗiyan shi bisa gade shi ba karen ya yi gado saboda shi ma wanda ya mutum karen ne wanda ma ke da ran karen ne kuma wannan karen ya fi wancan karen domin shi wannan haka Allah ya shi a karen shi ko bai da lahin komi amma wancan a ɗan adam Allah ya shi ya koma kare kaga ya da lahin komawa shi kare kun gane yanzu mutumin da yake ku duba yanzu ba gaba a turai ake nuna wasu mutane wanda wai suke sha'awar rayuwar karnuka don haka za su yi wasu riguna masu tsada za ka ga rigai tana kai kamar dala dubu ɗari da allah dala dubu ɗari na wata eh miliyan saba'in da miliyan hamsin ko to marin ta biya miliyan hamsin kai kasa yi rigar da za ta nuna siffar ka kare ne miliyan hamsin da Allah in ana neman wawa kai yanzu in kawaye gari kai lahiyar ka da aka ce dibo ni baki kamar na kari wala maka ba kuma an zage ka haka ne kare da baki ka da baki amma ka ce bakin ka ya kama da na kari idan ka ya kama da na kari zagi ne ko ba zagi ba to sai wani yake sayan wannan siffar da kuɗin shi kuma yace maka mai hankali ne kuma kai kayar da bin shi ne za a tsira wannan maganar mun shayinsa a wurare da dama ƙasa ɗaya da muke so a afirka ko a ko a asiya ko a yankin caribbean ko a wani yanki da ba na turawa ba wanda ta yi demokuraɗiyya har ta kai tudun motsi da ɗaya tak duk ƙasar da ko gani tsarin kanta ne ta karɓi yancin kanta ne ta ma kanta tsari ko ta ambaci abin sunan ki demokuraɗiyya to ra'ayin 'yan ƙasan ne a ciki ba kwafi ba aka yi daga turai ba daga turai ba za a daga ce mana kaza ne haram kaza ne halal kaza za a yi kar a yi kaza ku gane nan nijar fa kuɗin ƙasan nan fa idan shekara ta yi sai an kai ma faransa takardu an ce mata an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza kudin shi kaza ta diba ta ce to har ta ce to nan wannan dan ne aka yi kada a ƙara yi to yanzu nawa ya rage kaza ya rage miliyar kaza ya rage to me za ku yi da su eh za mu ma gari kaza za mu yi kwarta daga damagaran za ta tafi ta fita da magaran ta kaya ta je kyalle ta wuce taskiyar sannan kuma ta shiga kure ta haɗu ya ce a yo ai za ku raye yan wurin waya ga muku na so su zama yan birni su waye a daina yin kwanta a bar da wannan gargade to wannan kuwa kamar na ga an rubuta balbaje shi ma za a yi kwanta a ce a babu wannan zancen wannan da ai kun ce za ku yi ilimi babu wannan zancen ilimin a bar mutane jahilansu in sun gama ne sai a kore su a raka watsar da su kashi saba'in cikin ɗari a watsar da su daga tirwadan wasu je a watsar da su daga terminal wasu zo haka dai a raka watsar da su lokacin da ta kai su gani samartaka a raka watsi da su in ka sami lisansu din kuma sai ka rike lisansu din ka raka jiran aiki kai lakwal ba kai kai ba kai noma ba ba kai kiwo ba ba kai kasuwa ba kana ɗauke da diplom haka tsuwa da diplom kana gidan aiki wai he wani ya mutu kai wake gidan mutum ya mutu kawar da haukan sai ka ce wannan hanyar da Allah ina so ku gaya wacce ƙasa ce ta tsira tun da aka kafa Senegal ba taɓa yin biyu mulki ba amma a yau ka je ka bincika ka gani ɗayan Senegal wanda suke tahowa su biyo ta nan Nijar su ratsa Sahara ratsa Sahara nan wasa mutum nawa ta kashe su daure talaucin da yake tare da su a senegal wannan zahin na sahara talaucin ya hishe zahi domin hausa suka ce abin da ya tura ɗan ɓarya wuta ya yi wutan mi abin da ya sa ka hau sahara baka taɓa ganin ta ba ka riƙe sanda cewa kake sokawa a cikin mota ka riƙa kana lilo ita ce in ta cire ka cire idan aka bira mota in tabira in ka in ka cira sama kan ka dawo mota ta wuce kai kasa ka wani yadda ce an yadda wani ba haka bane ake tahiye amma ka daure da irin wannan tahiye za a yi tahiyar sama da kilomita dubu biyu da kai a irin wannan hadarin domin tun daga agar za a ratsa da kai a huta daga ƙarshen dutse a je doguwar rijiya a je wannan ashigur in za a wannan durku a bar durku aje wannan sigidin aje madama aje waje a shiga libya kana a shiga da kai kuma shiga libya da ɓoye-ɓoye a iya kashe ku a iya harbe ku amma duk ku daure kuma in an je can ɗin a tattaru ku hau kwale-kwale mai ɗaukan mutum ɗari a sa mutum ɗari biyar in jirgi ɗari ya tashi da kyan ishirin za su kai lahiya duk ku nitse a ruwa amma gara ka nitse a ruwa da talabcin da ake a garinku da aka yi lissahi wanda suka yi kowa yawan hawan wannan hadarin senegale eberuwan yan cote d'ivoire duk wanda iskancin da alasan watar yake mutane shi sun yi kowa watsewa na ukun su yan najeriya mu nijar da aka ce mu ne na baya mu muka yi kowa shi tahiya ko ina mu in za mu tahi ma ya mu ne mu je mu dawo da Allah watsewa daga ƙasar ku arziki ne ko talauci ne to Senegal ba a taɓa yin juyin mulki ba kullum demokuraɗiyya ake yi dibi irin bakin talaucin da ake satin da ya wuce mun kuma magana kamaru ba taɓa yin juyin mulki ba demokuraɗiyya ake dibi irin bakin talaucin da ake je ka gaban dibi irin bakin talaucin da ake amma kar ka manta gaban ɗin ƙasa ce mai arzikin man fetur mai arzikin katako duk duniya ta katako ta yi da ko ina kyau banda ma katako akwai wasu itatuwa ina wasu itace da ake yin tangarahu da su wannan dogon itacen da ake ka daga faransa mahaɗannin tsadan nan to a wannan ake samu su a gaban ake suke babu su a faransa a gaban ake daukar su suna da wannan itacen amma hanya daga wani gari zuwa wani gari ba su suna nan a gidadawansu mai demokuraita an honan su da Allah yanzu Ghana cikin kun ji dai a wannan satin iliya suka ce kullum in kaya yana kashi ɗaya gobe na kashi uku gobe ya ƙara da jibi ya ƙara kashi biyar me a demokuriya ta ƙara musu daman can a zamanin kwami in kurma sai da suka tsiyace suka watse da ƙasai sai da jeru rolin ya zo ya juyin mulki soja ne ko ba soja ba ne ya gyara ƙasai ya maido da arzikin ƙasai ya mai da gane bisa turba yanzu bayan soja sun gyara he yan demokrat suka ce a bamu aka ana ba su na daman kullum kan lura soja su gyara yan demokrat su bata su in aka tara kuɗi soja suka tara kuɗi suka saita ƙasa suka daidaita ƙasa yan ƙasa suka yi ɗa'a suka yi biyayya aka ta dawo da kasuwanci da noma da kiwo da sana'a sai yan hula hula su karba su kuma wawawa su yi wasoso sai su game da turawa kawo ajiya kaza kai ajiya kaza a wawushe in ta lalace a sake mai jin mulki a zo a sake ɗorawa to mu abin da muke so kar a sake dora su suna cewa soja bai yi karatun mulkin kasa bai yi karatun mulki ba wanda ya karatun gadi ya tsare kasa ya yi tsaye bisa wannan abin ya ke kiran shi wanda ake hango nesa ka san yanzu a kashe shi yake wani halibatun yake har tsinkayi yana tsinkayen na nesa ya ba da rayuwar shi kana barci a da magaran yana ayar yana gadinka yana tumur yana gadinka da bindiga a hannun shi a yi wuta da wuta da shi ya kashe wasu a kashe su kai kana barci wai kai ne mai kishin ƙasa kai kasar za'ara ƙasa kai ɓarawan banza ɗan iska wannan da irin wannan abin ya ƙware a gadin ƙasa da tsaron ƙasa da kishin ƙasa wanda ƙasar ce a gaban shi bai iya ba tsakaninku da Allah shi sanya soja abinda ba su so na rantsi da Allah soja sun hisa hankali sun hisa san kasa sun hisa kisin kasa na gaya muku Najeriya tun da aka fara siyasa ta farko banda yaƙe-yaƙe da kashe-kashe ba su yi ba komi duk wannan ci gaban da ga Najeriya da hanyoyi da wane ne zamanin siya kuma ga wanda suka yi mulki ne aka yi shi da kamfanoni da noma da suka yi da shahara da kaza da kaza shagari yana kamawa ya lalata sai da sa'a bata suka dan farfado su aka zo 1999 aka meka ma wannan hura hula suka har yau tana hannunsu dan Allah har yau Najeriya baya take ku gabaki kuma saboda sharrin demokradiya ba a barin mutumin kirki ma ya zo kusa da kujerai ai ba a cikin hura hulai ai ba mutanen kirki bane ba to wallahi tallahi jam'iyyarka ko ta bakwai ba ta zama ai akwai mutanen kirki dewa a horar hulai kwarai ko a nan nijar a horar hulai jibba bukari ya fi jora hamani inganci shi kuma jora hamani ya fi duk waɗannan inganci ba haka ba ne yanzu dan Allah a farar hula nawa ne a nan Nijar za ka samu farar hula ne amma a ma'aikatar shi yana aiki daidai. Ai, ana gane alamun ƙarfi yana ga mai ƙiba, tun daga aikinka na farko za a gane. Mai martaba sarkin magariya, polis ne babba. Kafin ya zama sarki polis ne, yana polis ne ya zama sarkin. Sai aka kai shi gadi irin wannan bakin hanya. inda in an zo ake sa dan wani ba takarda a meka in ka kalli shi ka karare shi ka kaga takarda in ba shi ka ba ga takarda da aka shi duk wanda ya zo ya mace ya wuce har mare ce ba samu kokobo ba da aka zo aka ce kai ya aka yi yace yanzu ni dan sarki ne ubana sarki kakana sarki ina da aiki nayi karatun shi aka bani in tsare talakana in dokumen da aka ce talaka ko bani wani abu aka ce a kai irin wanda ya a office aka dawo da shi ofis ya a biro wani kai tarbucin ka kasa hannu yi wannan hanya wace gaskiya a cikinta dala ire-iren su basu yanzu mai martaba sarkin bandi ba soja ba ne ya zamna a cikin hwada talaka ya yi kara ya ce ga na gaisuwa ce ba waɗannan su suke ci ni banci ni gona gare ni sana'a gare ni biya na aki idan da irin su ne yaya ashe kaga ba taruwa a lalace ku to irin waɗannan wai na yi misali ne da waɗannan karku cewa dan yan wajenmu ne ba yan wajenmu bane a to ba garinmu ba ɗaya na muku misali ne akwai ire-iren su dewa daga na har kaje tera akwai ma'aikata wasu sojoji wasu polisai wasu ma yan lafar ne horar hula ne amma sun yi karatu wallahi suna da amana an taɓa yin wani na info ana kiran shi ni sabi ne ko waiman sabi ya zamna a mailisun ba zamanin tanja mamadi yana president de la republique ya zo ya tsare aka ce to motoci su kawo binyat ana kaman yan binyat aka ce su ta yi su kama duk wanda bai da binyat sai ga mahaihiyar tange direban ta ya tuko ta ya tsaye da shi ya ce binyat ya ce direban ya ce kai ka san kowa ce abin san san kowa binyat yan a binyat din ba a ce ba ban da wane ban da wane ban da wane ban san ma in san wane ne ya ce binyat ya ce babu binyat ya ce to he ka ajiye mota ka je kayan kona maka tara yana ta ya buga waya mai gida muna lahiya lahiya da ya ce na ɗauko tsohuwa wai wani banzan ma'aikaci mara iya aiki ya tsare ne ce mine ne ya tsare kai ce mi ya ce binya ya ce kana da ita ce ban da ita ya ce ayo ai aikin shi ne ka biya shi dala in waɗannan ne ya ta za a kama shi a kashe shi motar mu ana wannan hayaniye an biya ya musu tara ya ce to ku wuce sai ga girema bukar yana difte ya ce a tsaya wa rabin binyat ya ce ka kalli motar nan difte na zai ce su ku kuke fara biya don kuke da albashi mai kwari kwari ya ce ba baka je ka biya a je motar ka je ka ciro ya ce kai wani yaro ne ya ce ma'aikaci ne ni ga yama wanda za ni ga ya kira mai gida ya ce wai yaron nan ba na ake shi ya ce kai yaron nan ku biya binyat din kuma a tawar shi ya mai madiya kame marasa biyan binyat din yaron nan na ga zai ya aiki irin shi muke nema a nijar muna da su kenan ko mai gadi ne a niyame mai gadin gidan nasara jika hamsin ake biyan shi nasarar dan wajen ingila ne irin kofaran din nan ne masu aiki na kasa da kasa ya zo da matar shi ran nan ya yi bulaguro ya ta wajen ruwanda sai ya yi wata guda sai matar ta yi kiran shi ta mai gida ya ina bukatar ɗa namiji da aka zan gaya maka zan huta waje in nemo wanda za mu kwana ya ce to da Allah ta mashi alhurma ɗaya ya ce ta ce kaman kaka ya ce ga mai gadin mu nan ki kai mishi waya madadin kyautar na san tun da mai gadin aishi shi ta suka daka shi ka daga aka ya ka sa mai gadi ka ce mai gida ke ma waya ya karba alo mai gida ce yawa madan ce take bukatar namiji kai kuma namiji ne mu je ka je ka biya mata bukata ni na maka izini yace to ai Allah bai mini ba yace yace me haka ne yace mahalicin da halicce ne halicce ka ya kawo mini doka kai ka kibi ni na bi yace ni kake ma nawa yace kai kowa ne da ba za mu ga magana Allah ba yace na kore ka daga aiki yace na bari yazo wani ka bar aiki ne ne dalili aka faɗi yan wasu kai daman ni ne yau ina zan samu turiya kai wallahi ba kawai ne kai shashasha ne wallahi kai sakare ne wallahi ana zazzage shi ya ce a'a sakare ne tun da na ba addini na ku masu wayan kuje in ta samu ku ni zina ban yi wallahi yana zaune Allah ya kawo mishi aiki a ƙarƙashin wannan aikin ya samu arziki sai je zamantuwa daga cikin manyan 'yan kasuwa yanzu a niyame wa man yattaqi Allah ومن يتق الله يجعل له مخرجا
muna da mutanen kirki ko amma ويرزقه من حيث لا يحتسب ba a ba su dama masu yanzu bari in yi misali da mutum ɗaya a Najeriya wanda an ga kamun liddan shi wannan tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido wallahi Sule Lamido mutum ne wanda idan da bai samu ƙasa wallahi sai ta canza domin da na gaba ake auna ne ya samu mulki ne bayan ƙarshen mulkin samun turaki kuma kowa san samun turaki ya yi mulki ne na ganin dama da wandaƙa aka yi ta mashi turakin hausa wai ma duka ma an mashi turakin kazaure an mashi na daura an mashi na kaza an mashi na kaza sai aka mashi na hausa gaba ɗaya da kuɗin ƙasa ya rarraba ma'aikatan ya kai wasu gumar wasu kazaure abubuwan da ya lalata birnin wallahi bawan allah nan da ya zo kowa ya san birnin garin dutse yana ƙauye ma'aikata sun zo kano su kwana ya mai da garin birni in ka shiga kace a madina kake ya mai da titunan jihar hanyoyi masu kyau du- lilon ɗin kwarta dollof kowace shedkwatar ƙaramar hukuma ya mata titina da kwalbati da wuta a cikin garin manyan ƙananan hukumomi kuma emirti emirti ya musu ya maida su birane kuma ba nan ya tsaya ba kaf ɗan jihar jigawa idan kuka zo idan kana da matakin karatu mai kyau ko a addinance ko a boko sai ce to ka je ka tambayo jami'ar da kake so a faɗi kuɗi ko nawa ne a biya maka gwamnati za ta ɗauka daman kuɗin ku ne talaka wallahi ɗan kowa ba ɗan manya ba kana karatun addini ya ce to na ji wa'adin ka ya kyau a ina ka tsaya a karatu ya ce to kana ga so nake ka zama taktor je ka malaysia ko madina a tambayo kandida libre da kuɗi nawa ne in ka faɗa sai ya biya maka ka je ya ce to ta iya yiwuwa ko mun sabka ko an samu canjin ƙarin kuɗi in an in an ce dala dubu ɗari ne ya ce to bari mu zuba maka dala dubu ɗari hudu saboda ko wani matsala ta ka samu wallahi ya haifar da dakaturori kan na ƙur'ani kan na boko sama da ɗari biyar amma wannan mutumin ku ji yadda ake ta bibiyar shi ana kama shi saboda ba a so ma a sani gashi namijin duniya ne daman tsohon ɗan nehu ne ya yi gwagwarmaya kasan nehu me nehu jam'iyyar su aminu kano wadda ta fafata da minene ta sunanta npc jam'iyyar sardauna ita jam'iyyar sardauna jam'iyya ce ta sarakunan gargajiya ita kuma jam'iyyar nehu jam'iyya ce ta yaƙa duk wani azzalimi tun daga kan nasaran ingila hakan mai martaba na ƙasa da dogari da suke cutar talaka su ake al'umma yadda aka ce sun sami yanci da sarki da talaka kowa ya sami yancin da aka faɗa to wani shi yasa jam'iyyar nehu bata zo mulki ba aka hana ta aka ce wannan in suka zo mulki biyayi ba sarakunan gargajiya suka rike da kyau kaga tun wancan lokaci ake cin hanci ko kuma in an ce maka wai yanzu ne aka lace ƙarya suke jiwa ƙashata da ya ma ba wa direba shi alif 1953 ya yi ta kaji abin da ke tabbari ga wajen kasan wai cin hanci ba ba ko bai sai yake cewa wato yana wasa shi direban ya ce duk wani ƙaramin direba mai jan mota kamar SL Martandi ko SL Balhodi ya ce ‘yan tambakon ya ishe su. Ya ce shi wannan ko shamsham za a ja uwa da tirela, tan ishirin na uwa ne tan goma na iyali. Ya ce kuma da ɗan wurin fasinja ko arba'in ne a jefa saboda ‘yan sanda ƙila a hannu. Kaka tun alif ta zamsu na kwaki. ‘Yan sanda suke karɓar kucin hanci a wani ya ce sabo a je a watsa arba'in a cikin bayan bodi a rike kurin saboda ‘yan sanda ƙila a hannu. wanda ya nuna maka cin hanci sabo ne amma mutanen da suka yi rike suka hana wannan jam'iyya kamar yadda aka yi rike sawaba ita ma ce sunanta nefa sawaba a nan ma sunanta sawaba wannan ta suji babkari aka hana su su ai shi ma abin da babkari ce a ba Niger indifanda ɗari bisa ɗari ko mun tanata ne ba wani magana faransa ta mana katsalanta yadda ta zo da kayanta a jika ta rike kayanta a jika ta tafiyar ta dama ba garin su bane ta bar mu Niger ma gyara kanmu ba shi bane ra'ayin shi jori kuma ce a a zo a sa hannu ma zamna da ku da kamfanoninku da kaza da wannan tsiyar daidai zaki ya katta tun jori aka sa mata hannu shi ya sa jori ya ci mulki ba ci ya yi ba kwata aka aka ba shi domin ka kalli ka'idan ma da jori ya biya zo kujerai to ba ta cancanta ba domin a wancan ka'ida sai kana da fite kuma da fite ba na ba ne regional ne kuma jori dan wace jiha ne eh tilaberi ko to a da magaran ya difte difitan da ya ba shi zama shugaban kasa a da magaram da magarawa suka zaɓe shi magudi ne ko ma magudi bane magudi ne kaga ashe tun wancan lokaci ake magudi kurkon stonin ya ta kalli wannan dosen ya wuce mun gaya muku akwai wannan kwastonin ƙarya ce suke a zalimai ne bayan maka nuna muku ba cewa sun yi waƙi ɗin dosiyan wasu a wurare da dama sanda alhaji makiye takara ta difte ya ɗauki shara habili ɗan gidan malam shabi ya zama mai sai fidan shi shara habili ya gama wannan sayi shi kuma malam alhaji maki shi kawai dai gardi ne da aka kawo takardun shi bai taɓa yin kowace karatu ba wancan kuma ya gama university lisansiya gare shi sai aka ce saboda mai lisansiya tare da mara lisansiya an yi watsi da dusai jam'iyyar gaba daya haka ne haka zamanin 2010 ne ko da 11 ne inda aka yi wannan me yasa aka watsar da takarar su mamman usman anan garin aka watsar da takarar yan murje a maradi aka watsar da ita a tilaberi dan me aka yi wannan magudin aka ce wane ne an yi saba kai to he a wannan zaba sai aka ɗauko profesa sulusi wanda ake ce masu samu lande da su ya takarar da fite dawa sibilin dishi a nan garin dawa a nan yi nura sha biyar a nan yi nusu sha biyar wadda matakin karatu gare shi ta gaban kurkon tuzunin ya biya wuce ya sa ba su bincika ba azzalimai ne Allah ta buga ne yana inda ba koya da abin da zaka maka dubbira kariya ce ake suka ce lauka na khairan inda wannan abin alkhairi ne ma sabaquna ilahi ai ba za ku gabace mu ba kuma kariya ne malaka cewa wa amma ahlu sunnati wal jamaa amma su ahli sunna wal jamaa fa yaqulu suna cewa na'am fi kulli amalin wa qawlin cikin kowane aiki da magana in dai na addini ne wanda yake lam yusabbit an sahabati radiyallahu anhum wanda bai tabbata daga sahabbai ba duk magana ta ibada duk aiki na ibada in bai tabbata ba daga sahabban manzon Allah kun bayanci kun bayanci maganan nan ma'ana aiki magana ce kaman zikiri ko wani salati amma sahabbai ba su yi shi ba aiki ne kaman wata sallah ko wani abu amma sahabbai ba su yi shi ba in dai bai tabbata ga annabi ba da sahaban annabi ba sai suka ce fa huwa bid'atun wannan bid'a ce li'annahu domin yadda al'amur yake law kana khairan da wannan abin da kake na bid'a da alkhairi ne la sabaquna ilaihi da sahabbai sai rigaye ka zuwa gare ta anan me yake so ga maka shi sahabin annabi shi yahi kowane dan adam sanin alheri ka gane shi yasa duk mutumin da ka sani a duniya kaf in dai mutum ne to shi ko mutum ya kowa daraja huta batun aljannu in dai mutum ne in ka cire annabawa to sahabban annabi muhammad sun yi shi daraja sun yi shi tsoron allah sun yi shi imani aikinsu ya hina shi ibadarsa ta hita shi tsoron allahnsu ya hina shi iliminsu ya hina shi wannan shi ya sanya duk mutumin da yake kama ka wani wali yana kwatanta maka da wali abubakar siddiq walla yare na maka hankali haba da Allah ana zancen sai na abubakar sadiq idan shi ya ga idan manzan Allah suka ci abinci tare da manzan Allah suka yi hijira tare da manzan Allah suka zamna a kogon hira tare da manzan Allah suka bi suka tafi tare da manzan Allah suka yi kaza da manzan Allah ya aura ma manzan Allah ya shi manzan Allah na sadikin shi ya rasa aka binne shi a inda aka binne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka kawo wani kazami haba da Allah kai wani irin mahaukaci ne da Allah sai na Umar sai na abubakar sai na aliyu sai na usman abdurrahman bin auf wanda tun suna duniya annabi muhammad ya kalle da ce allah ya ce mai aljanna ya ce a baku aljanna allabi la yanzu ku an hawa alqur'ani allah wanda ya kowa gaskiya yake cewa waɗannan mutanen kuntum khaira ummatin sune mabiya alherin al'umma sahabban manzon allah wanda allah yake cewa idan da za a tara maka garin da magaran ya zama zinare a dunkule shi ka bada duka sadaka kuma da ikhlasi wallahi billahi dabino ɗaya da sahabi ya bada ya hina ka daraja ba wai kai ne yanzu ne na raya a 2023 ba ko kai sahabin annabin ne ka zo ne bayan fatahi waɗannan sun zo kafin fatahi wallahi la yastawi minku لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا kaga Allah ce ba za su yi daidai dan haka jama'a abinda nake so ba wani ciwa-ciwa sahabban annabi sun fi kowa daraja in dai ba annabi bane shin mutumin nan ko a zamanin annabi Isa aka yi shi in ka cire Isa ko a zamanin annabi Musa aka shi in ka cire annabi Musa da Haruna duk wanda ka sani to in dai ba annabta aka baka ba sai sahabban annabi sun yi ka daraja daga bayan su wanda yake musu take musu baya in an ce fireme na daraja sahabban manzon Allah ne dezium tabi'ai ne turwazium tabi'i tabi'i ne katiran kuma babu kowa da man babu mai katirin bai ci ba ya shiga cikin ribibi bare san kyan bare wani season bare mu nan waje yan wannan kendem ne kendem ne humu ya za a yi mu ne yan wajen sha biyar ne ban mu ma cikin lissahi in ka idai Allah baka ladanka amma maganan ma a raka daidaita ka da sahabi shi daidaita kan mariddaci dan karyata Allah da manzon Allah ne maka daraja ma a rakwatar taka da tabi'i ma iskanci ne sai makiyin Allah sai makiyin annabi Muhammad sai wanda yake so ya rusa annabi Muhammad ya rusa karantarwar shi shi yake jayo wani buzu ya gama da wannan kawai bugaje sai yi kurka cani da da manzala awa malam da Allah wasu bugaje daga Mali daga Murtani daga waye kawai kauyawa kawai kada kama mu kana bata mutane lokaci Allah ta'ala ya samu dace
lokaci ya min qabli kitabu musa to wala kitabu musaddiqun lisanan arabiyyan litunzira alladhina zalamu wa bushra lil musinin to malam lokaci yayi duk da gashi aya rabi ne muka ko to sai mu tashi daga kanta din Allah kai mu rana ya ta yau mu maimaita ta ba tare da tsawaita bayani ba sai a hada da sauran abin da ke gaba ubangiji Allah mana albarka gaba daya Allah ka gafarta mana Allah ka samu cika da imani Allah ka albarkaci rayuwar mu Allah ka tsare mana kasar mu da yan da yan uwan mu da al'umma mu ya Allah ka sanya albarka ga wannan kasa ta mu ka bude mana arziki sabo mai yawa mai albarka Allah ka ba mu cikakken tsaro daga gare ka ya Allah kai mana maganin masu kulla mana makirci ya Allah mai sanya warga da rigar Allah ka warga za shi kafin rigar ta wargaje mai sanya gariyar ta yin ma Allah ka dora mishi yin ma kafin rigar ta yin yunwa sai sanya gani ya ta talauci Allah dora mu talauci kafin ya ta talauci ya Allah ka fiye mana shugabannin mu ka karfafa su ya Allah duk shugaban da zabe Allah ka ba masu imani ya Allah mu ma ka tsare mana imanin mu da addinin mu ya Allah mu zama mutane kirki Allah mun tuba Allah ka gafarta mana ya Allah ka mana rahama ya Allah wanda suka mutu Allah ka ji kansu wanda suke da Allah ka samu suka da imani marasa lahiya Allah ka ba su lafiya muna addu'o'i ga ƴan uwanmu daban-daban su karsa Allah ka ji kansu muna addu'o'i ga ƴan uwanmu da suke da bukatu Allah ka biya musu bukatun su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh